tallace-tallace dakta mune maka barka da shigowa dakta ga halayya tana ta matsowa sati mai zuwa mai satin da ya huce mun fara bayani akan abubuwan da suka shafi ita layyan nan wai da farko dakta ana yin layyan nan ne daga yaushe zuwa yaushe
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu godiya tabbata ga Allah madaukin sarki mahaliccin sammai da kasai wanda ya ba mu lafiya ya ba mu ji ya ba mu gani kuma ya dada ara mana kwanaki dai har yau muna yi masa godiya la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid muna yi Allah ta'ala godiya akan dama da ya ba mu da ya kama wannan lokaci ina kuma yan uwa fatan alkhairi da murna dangane da waɗannan kwanaki masu albarka da muke ciki yau na goma farko a watan wato zulhajj wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu ayyukan alkhairi alamin yau da yawa mutane suna azumi a shirya yau juma'a amma da yawa ana azumi don raya wannan sunna ta ma min ayyamin al'amalu salihu khairun wa habbu ila Allah min ayyamil ashr annabi ce babu wasu kwanaki da da Allah tabaraka ta'ala yake son a aikata ayyuka na alkhairi irin waɗannan kwanaki na goma farko na watan zulhajji ina wa yan uwa murna da fatan alkhairi da kasancewar mu a mun riski waɗannan kwanaki ana so a yawaita azumi a yawaita salati a yawaita zikiri a yawaita sadaka a raya waɗannan yini da darrensu gaba ɗaya da ibadu da taimakon mutane da ainihin wato ambaton Allah tabaraka ta'ala kullum muna faɗa yanzu alhaji suna nan ana ta tafiya wasu ma sun yi kusan sati biyu a can ba aikin da suke illa sai ta tafiya harami suna sallah suna zikiri suna ambaton Allah mu da bamu je aikin hajji ba ya kamata mu ma mu amfana da ainihin wato wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam so a gaya wa iyalai a gaya wa yan uwa da dangi da abokanai mu raya waɗannan kwanaki a azumce su ko a azumce wani ɓangaren su sannan kuma kada a yi sakaci wajen ayyukan alkhairi duk abin da aka sani don waɗannan su ne afdar ayyamid duniya a duk duniya babu kwanaki waɗanda suke masu falala da Allah yake so a yi ibada a cikin su irin waɗannan kwanaki na'am har goman karshe na wata ramadana a yi ne a rana ba su kai waɗannan kwanakin daraja ba so mu amfana da wannan kwanaki da yawaita karatun qur'ani yawaita karanta qur'ani jama'a yawaita karanta qur'ani a je masallacin juma'a da wuri a yi bauta Allah kuma a yi amfani da waɗannan kwanaki a yi wa ƙasa addu'a a yi wa al'umma addu'a a roƙi Allah Allah ya kare mana mutuncinmu ya kare mana addinin mu waɗanda suke nufin mu da shari'a a wannan ƙasa ta mu Allah kada ya ba su nasara Allah kada ya ba da mutanen banza dama su shugabance mu ya ba mu mutanen kirki wannan gari namu na Kano muna da labarin abubuwan da suke ta faruwa sharri da ake ta kukullawa na fitina ko kokarin ta da hankalin mutane jami'an tsaro suna ta kokari ana ta bankado abubuwa mu ta addu'a Allah ya tona wa mutanen banza asiri mu ta addu'a Allah ya tona mutanen banza asiri Allah kada ya ba su daman hana mu zaman lafiya kano cike take da albarka kano cike take da dan adam kano cike take da alkhairai kano cike take da malamai kano cike take da masu addu'a da kada ku yi wasa da addu'o'i ita ce yanzu ta saura a Najeriya wadda take ruhin arewa ne gaba daya taka abubuwan da ake ta kulla na fitintinu in jami'an tsaro suna ba ku labari wallahi hankali ba zai iya kwanciya ba ba za iya bacci ba amma albarkacin wannan addu'o'i da malamai suke cewa ai ta yi wannan yana da tasiri kwarai-kwarai da gaske so mu yi amfani da waɗannan kwanaki mu yi wannan gari addu'a mu yi wannan al'umma addu'a mu yi wannan ƙasa addu'a Allah kare mu kullum idan an ce a yi addu'a zaman lafiyar nan fa shine alherin mu shine riba mu idan babu zaman lafiya ba inda za mu je waɗannan kwanaki ne da Allah yana karban addu'a jama'a Allah yana karban addu'a dangane da abin da muka fara magana kai layya insha Allah ta'ala za mu kammale yau da taimakon Allah zuwa wani sati kuma ko ƙarshen wannan abin da za mu magana akan azumin arfa da kuma abin da ya shafi harkar sallar idi da kuma abin da ya shafi hidindimu na sallah a shari'a wannan shine abin da za mu yi dan uwana ina sanar da kai ya kai mai saurare Allah shar'anta mana wato yin layya Allah shar'anta mana yin layya kuma yana da kyau mu yi ta mu nemi yardar Allah tabaraka ta'ala wajen yanka dabban layya amma akwai maganganu da ake ta faɗa dangane da falalan layya wasu waɗanda ba su inganta ba kamar da imam ibn al-arabi al-maliki yake faɗa ya ce laisa fi fadl udhiyati hadithun sahih ba a samu wani hadisi ingantacce ba da yake magana karar akan falalar ita layyan an samu masu ƙarya sun shigar da ƙarerayi amma aiki annabi ya tabbatar da aikin sahabbai sun tabbatar duka ana yi akwai hadisin da ake cewa wai ailayya ita ce dabbar da mutum zai rinka hawa a gidan aljanna wai iyalayyarka dabbobin da za ka yi tawa kamar motocin za a hau kenan a gidan aljanna innaha matayakum ilal jannati wani hadisin bai inganta ba kuma ba annabi ne ya faɗa ba sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda mai arizatul ahwazi ma ya kawo shi a cikin littafinsa an samu wasu hadisan na ƙarya ma da aka yi ta yi wasu kuma da'ifai waɗanda dai daidai ba su inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama akwai akwai hadisin da ake cewa ai ai duk gashi ɗaya duk gashi ɗaya na na na dabban layya ya ladanka ne duk gashi ladanka ne shi ma wasu malamai sun yi magana akan ingancin rashin ingancin hadisin da sauransu akwai hikimomi da suka sa aka shar'anta layya menene hikima da ta sa aka shar'anta layya shari'a ce a yi amma yana da kyau mu gane mai hikimar da yawa shari'a wani lokacin akan shar'anta wani abu sai a faɗi hikimomin wani lokacin kuma ba za a faɗa ba amma wannan dai daga cikin hikimomin akwai raya sunna annabi Muhammad annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam annabi Ibrahim shine shine shine shine Allah ya shar'anta layya a kansa lokacin da yana bacci Allah ya nuna masa cewa yana ga dan sanan yana yankawa to kar ku manta mafarkin annabawa ru'yal anbiya'i haqqun wasidq kamar da Allah ya ce wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين كما يدعو أتشين سورة a asafat mafarki ya yi annabi ibrahim yana yanka yana yanka ɗan shi na farko dai ya roƙi allah ya bashi a cikin salihan bayi rabbi habli min salihin wanda wannan yana nuna cewa duk musulmi idan zai roƙi allah ɗa haihuwa to ya ce allah ka bani cikin salihai maza ko mata kada mutum ya roƙi ɗa kawai akwai 'ya'yan da 'ya'yan banza ne za a iya baka 'ya'yan a haɗa ma 'yan fashi da makami a gidanka mai amfanin su za a iya baka 'ya'ya a baka 'yan shaye-shaye a unguwa a baka masu zina masu neman mata masu ɗauke-ɗauke yau da 'ya'yan musulmi ne ga sunan za ga su ne barayi a masallaci su suke sace waya a masallaci su suke sace takalma mutane a masallaci su suke tsare mutane da wuka da adda kamar yanzu yadda abubuwan da suke faruwa a garin nan da magariba sai ka ga yara sun dauki gariyo da da makami suna bi gida gida wallahi suna karban waya waya wayar da bata fi dubu uku ba a hannunka karamar waya sai a daba maka wuka a karbe ta saboda tsabar dabbanci da rashin hankali ta irin waɗannan 'ya'yan bai amfanin haifansu wallahi gwanda babu su gwanda mutum ya mutu bai haifu ba kan haifi wannan dan banzan wanda zai zama sharri a cikin al'umma zai zama fitina ga sunan sun addabi mutane sun zama bala'i an kai su kurkuku su cinye abincin kurkuku su cinye kudin gwamnati su wal da mutane sun hana 'yan sanda zama sun hana kowa zama sun hana kowa sakewa Allah ya mana maganin dai irin waɗannan mutanen banza Allah kuma shiryar da su shirya ta addini da haka iyaye ku roki Allah Allah ya ba ku salihai annabin Allah ne ya zo roƙon Allah ya ce rabbi habli minas salihin in za ka bani yaya ka bani cikin salihai ba gadarar haihuwa gadarar tare yaya ba in mata ne yanzu ga yara na yan mata ba su da aiki sai zina da bin samari da buga waya wa samari yan mata kazamai masu kazantar wato rashin mutunta kansu da fidda tsiraici a gari da yawo da bin maza yau duk inda magarba ce a garin nan ka zazzagaya za ka ta ganin yan mata sun yi kwalliya sun rataye jaka suna yawo suna neman samari in ka shiga kasuwa za ka gan su barkate wata ma za ta zo da dan abunta na talla a kasuwa ba abun da take sayarwa sai shari take sayarwa za ka ɗauka wani abu take sayarwa so irin waɗannan yaya mai amfanin su da waɗanda ba sa zaman aure su yi auren su kashe su yi auren su kashe ko su yi kokarin kashe abokanan zaman nasu duk irin wannan yaya ba yaya ne salihai ba da ka shi yasa annabi ibrahim ya ce rabbi habli min as-salihin to Allah kuma ya bashi ya ce fa basharnahu bi gulamin halim Allah ya bashi da ya ce bayan ya kai wani munzali sai Allah ya nuna masa gashi yana yanka shi ya ce ya ubangiji gashi na ga ina yanka ya ce ya ɗana gashi na ga ina yanka ka ya ce ɗan da yake halim ne ya ce ya abatif almatu umar ka aikata abin da aka umarce ka satajidu ne insha Allah min sabiri na insha Allah zaka sami cikin masu haƙuri har ya ɗauki ɗan ya kwantar da shi ya ɗauki abin yanka zai yanka shi wana daina ya ibrahim muka kira shi ya ibrahim ka gaskata mafarki da kai kuma lalle muna sakayya ga mutane masu kyautatawa wannan jarabawa ce mu bayyana sai Allah ya ce fadainahu bi dhibhin azim muka fanshi shi wannan azzabih wanda za a yanka din da abun yanka mai girma daga gidan aljanna annabi sun yi sabani annabi Ismail ne ko annabi Ishaq ne a ƙarshe dai Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo masa abin yanka daga nan sai zama shine ragon layya da ba dan Allah ya yi wannan ba da da da da watakila ya za a ta wato ba ni sunan shi za a waɗansu zai yanka
ya kare wu an gane ko to almuhim dai duk wadda ya yi layya to annabi ibrahim yana da lada a cikin layyansa ina fata ana fahimta yawa kuma alhamdulillahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya raya wannan suna ta layya Allah Allah tabaraka ta'ala ya ya sa yayi koyi da mahaifinsa baban shi annabi Ibrahim wasu malamai suka ce annabi Ismail ne za a yanka din kamar yadda sura din da sira ya tabbatar kamar yadda wasu malamai suka bada wasu kuma sun ci annabi ishaq ne ba lokacin tattauna akan sabanin bane muna magana ne akan abin da ya shafi shar'antuwar layya to Allah tabaraka wa ta'ala mun gode maka da ka ba mu annabawa da suka dora mu akan hanya ta kwarai kuma muke ta koyi da wannan duk wanda ya layya yayi koyi da annabi Ibrahim duk wanda ya layya yayi koyi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma manzo Allah sallallahu alaihi faɗa a satin da ya wuce abin mamaki cikin cikin wato wannan wannan rayin sunnan layya akwai ranar da ya yanka raƙumi ɗari wata shekara raƙumi ɗari ga kuma raguna yawwa raguna da ya zo ya haɗa yanka an ce manzo Allah dhaha bi kafshaini amlahaini akranaini mun yi magana akan abin da ya shafi harkar wato wato wato tsada akwai tsada ana cikin yanayi na tsada to amma mutane kasu manta ba lai ya ce kaɗai take tsada ba rayuwar ma gaba ɗaya tana tsada to kada a fake da tsadar al'amura a ce ba za a yi ba muna kira ai koyi da annabi ibrahim akan wannan suna ƙarƙanar lakum uswatun hasanatun fi ibrahima mutum ya roƙi allah ya bashi abin da zai siya ya roƙi allah tabaraka ta'ala ya bashi abin da zai siya kuma cikin taimakon allah ma dan ruwan nan da ya dan sauka mutane sun dan fito da dabbobinsu saboda za su sayi taki kuma za su yi harkar noma to sai allah ya sa dabbobin suke dan yin kasa-kasa yanzu satin da ya wuce mun samu labari daga kasuwanni dabbobi sun yi sauki saboda ruwan da aka yi ta yi ana ta fito da su saboda ba da sunan shi ba ni sunan shi mutane za su yi shirin noma da sayan taki da kuma nome gonakinsu to kaga kuma ga layyata su ga layyata su to a yi kokari a samu a samu wannan lada sannan daga cikin hikimomin layyan nan an ce hanya ce ta at-tawsi'atu ala nafsi wa ahlul bait wa ikramil jirani wal aqaribi wal asdiqa hanya ce ta yalwatawa kai mutum yalwata wa kansa dama ya ci nama ya more ya karya kashi kuma a kyautata wa iyali su ci nama su more su masu karya kashi da girmama makota wanda ba su da hali a yanka a ba su su ci su more da yan uwa da dangi da abokanan arziki da yin sadaka wa fakirai talakawa kuma sunna sunna ta gudana tun lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ana kyautata wa iyali ta hanyar yanka dabba ta layya ba a ce a yi sadaka da naman duka ba su ma su ci a ci sosai a more sannan kuma a ba wa makota ga inda sadaka ta fara shigowa da kyauta da kuma a tasadduku alal fuqara yawmal adha ko yawmal ina yawmal adha a yi sadaka wa talakawa duk inda talaka yake a ranar sallah a yi bashi nama a bashi nama ya zo a cikin hadisi daga anas dan malik yana cewa dangane da lokacin layya man zaba ha qabla salati fa yu'id duk wanda ya je yanka layyarsa kafin a yi sallar idi ya maimaita ba ta yi ba na'am yawa lallai ba a ba an yanka kafin sallah sai an yi sallah an dawo da annabi kafin sallah yake Allah umarce shi ya bari sai ya yi sallah sai ya yanka kuma wani mutum sai ya ce ai haza yau mun yashtahi fi yashtaha fi laham ya ce wa anas ya ce ai annabi kai ya gaya wa ya ce yau ya rasulullah rana ce da ake sha'awar nama bara bari mu dan yanka kafin mu tafi sallah mun fara babbugawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce a'a lalle a bari sai an yi sallah sannan kuma dangane da dabba ana son a yanka dabba wacce take wacce take mai lafiya wacce take mai kitse wacce take mai nama wacce take mai babban kashi mai babban kaho wanzu Allah sallallahu alaihi wa sallama haka yayi a aikace kuma bin annabi a cikin waɗannan ayyuka shine daidai yanzu kaga magana ta Allah abin da ke faruwa wai mutum ya je kasuwa sai ya ce bari ya nemo ce tafi araha motsatsiya ko wani motsatsen rago mai shegen gashi a jikinsa da hawaye wallahi wasu dabbobin malami ne in kaga an daure su wai sai da su za a yi ailayya abin zai baka mamaki eh abin da zan ce kenan malam dai yanzu eh ka ce kosassu ni kuma duk wanda nake gani a kasuwa yanzu zan gan su ramammu ne asalan ma wanda aka kawo kenan ya mutum zai yi eh je nema mai masu akwai kosassun malam akwai kosassu akwai kosassu na'am
da yawa a wurin sayarwa akwai kosassu akwai kuma ramamu eh amma mutum ya sani cewa yana daga cikin karantarwa ta sunna ta shari'a idan zai sayi dabba to ya sayi lafiyayya kosasshiya mai kitse mai nama ya kashe kuɗi ya samu lada ba wai mutum ya je ya yanka dabbar da naman ta ma yana tsami yana kauri ko yana karni saboda bata nuna ba yawa kuma idan awaki ne kaga dole ne sai sun shekara idan rago ne ko wannan kuma dole sai ya kai wata shida rabin shekara a kula da wannan yana da kyau kwarai da gaske da yawa akwai wanda suke yankawa su ci nama kawai ba wai don su samu ladan ba gaskiya yawa lallai lallai mutum ya wannan sannan kuma mutum ya halatta kafin ka huce ita yankan nan na layyan a yi shi ranar sallah shi ya fi duba da cewa kwanaki goma masu albarka ko kuma zan za ka ga wasu sai su ce sai bi ga sallah kowa ya gama shi zai yi wannan ya fi ne gaskiya wanda yake da hali a ranar da aka je idi aka dawo yanka kayansa na'am mai larura wanda bai da hali ya halatta yanka da safe ya halatta ai da yamma da daddare ma ana iya yi ya halatta kuma wanda bai da hali bai samu daman siya ba kamar ko dan albashi ba a biya shi kudin sa ba ko mai neman kudi bai samu ba sai washe garin sallah ya halatta ya kwana ɗaya biyu bayan sallah duka wannan ya halatta aka makalla wani yakan ce wai idan ya bari kamar biyu ga sallah raguna da shanu sun sauka sai ya je ya siyo sai ya zo yanka saboda a samu to sauki kullun dai Allah ya ce fastabiqul khairat na Ku yi gaggawa da wato ba ni sunan shi da- aikin alkhairi da wajen aikata alkhairi ku yi Mm.
tsere Mm.
yanzu mutum yana da garantin zai je bi zai bi ga sallan Mm. babu akwai mai tabbas akwai wanda suka yi alkawari da mala'ikan mutuwa ba zai dauke shi ba sai bayan bi ga sallah kuma me yasa mutum aiki alheri ba zai samu ya ba a ɗan jinkirin da zaka samu bai fi dubu biyu dubu uku ba to bincike ma ya tabbatar da yanzu wani lokacin dabbobin sun fi tsada wa shigarin sallah
Mm.
bincike ya tabbatar da haka wani lokacin kawai yanayi ne yake jawowa kaga dabba ta yi arha wani yanayi ne kawai da haka shawara shine mutum ya yanka dabbarsa ranar sallah na'am in bai samu dama ba ko kudinsa bai isa ba yana da uzuri sai ya bari ba shigarin sallah sai ya je ko wata kasuwar ƙauye wataƙila ko wani guri haka da suke da ɗan sauƙi sai ya je ya siya kuma akwai wurare na sai da dabbobin nan an san su da tsada sai a tsallake musu wanda duk aka san wuri ne na, na, na- na masu tsada a tsallake musu a je a sai inda ake ganin akwai sauƙi ba don komai ba don su gane su ma su rinka su rinka- Sassabtawa.
eh, eh, wato su rinka eh, eh, eh, su- su rinka ainihin sassa- sauƙaƙa wa mutane sannan ya halatta mutum ya- a wajen niyyar layya ya hada da iyalinsa da 'ya'yansa da kowa da kowa rago ɗaya ne in ka zo ka ce Allah wannan nawa ne da na iyali na duka gaba daya to aka makalla da aka ce sai sa ko raƙumi ake tarayya kuma ga shi Wannan ka ce tarayya- rago eh tarayya ta Na'am.
a yanka a raba nama
Mhm.
tarayya ta a yanka a raba nama a kasafta wannan ya dauki na gidansa wannan ya dauki na gidansa wannan Mm.
shine sai akan ainihin raƙumi ko akan bijimi na'am amma tarayya ta niyya Mm.
ta Allah ya hada mu a cikin ladan Mm.
ya halatta duk mai layya ya ce da shi da iyalansa aka makalla to kamar ni Yanzu wani misalin- mako na'am bijiminka guda ɗaya kana da mata biyu matanka biyu ko uku ko hudu akar makallau ba amsa ko to shi kenan Allah ya Allah to bari dai ko kada matarka tana jin mu ta ce mun yi maka addu'a a samu matsala bari da muna buga misali ga wani ba kai mutum da kai ma- matsoraci ne kai ba za ka iya bayani ba kamar mutumin da yake da mata biyu uku Mm.
zai iya sayawa kowa rago ba na'am ya ce bijiminsa guda ɗaya sai ya yanka ya ce ya ubangiji wannan da ni da iyalina da 'ya'yana gaba ɗaya in akwai mahaifiyarsa ma da wa duk ya haɗa su gaba ki ɗaya na'am sannan yin layya godiya ne wa Allah duk wanda ya layya ya gode wa Allah cewa Allah ya masa ni'ima ko ba ka bane haka yake to wannan dai shine ah, ah, dangane da maganganu na malamai Mm.
Ah, akwai sabanin malamai dangane da hukuncin layya Mm.
wasu sun ce sunna ce wasu kuma suka ce a wajibi ne Na.
wasu sun ce sunna ce mu'akkada akan al-musir mai hali Mm.
kenan shine ra'ayin aksarul ulama abubakar siddiq da umar bin khattab da bilal da suwaid ibn ghafla da abu mas'ud al-badri sa'id bin musayyab sufyan al-thawri ibn al-mubarak ata al-qama al-aswad da sauransu da su malik a, da su imam shafi da abu yusuf da muhammad zafarani da cikin malaman hanafiya da isaac da abu sau dukansu gaba ɗaya sun taɓa wannan raya ko wanda suka ce wajiba ce wannan kuma da yawa daga cikin maganganu na malamai magabata a, su ma akwai saɓanin ra'ayi a tsakaninsu Mm.
a, wanda yake da hali yake da iko yake da dama to wajibi ne a kansa ya je wannan layya Mm.
so bari mu dakata anan saboda yanayi a dai eh, Allah ya ba mu dacewa muna ba da shawara mutane a rinka kai sadaka masallatai fatu a kai musu don su samu su taimaki gudanar da addini Allah ya Kada a samu rinka dace zuwa ana daukewa fatun mu ana cinye su gaba daya To Allah ya samu Wasu har dace.
fatan ma gashe ta suke gaba daya Allah ya samu dace Allah ya ba mu dacewa Amin malam. Malam ga wata tambaya da ta shigo wacce ita kadai ce za mu samu damar amsawa aka ce assalam. Allah ya kara malam lafiya. Malam na saba duk shekara, ya saba duk shekara yakan tayi dashi tun daga azumi ya tara kuɗi ya sai sukari da kayan masurufi ya raba makotan shi da kuma mahaifiyar shi.
Na'am.
Yanzu amalan an zo a wani yanayi. Dan abin da aka tara ba yawa. Shin ya za a yi? Amma duk da dai mahaifiyar ita tana da ɗan hali. Shin ya bai mahaifiyar shi ya fi? Ko kuma ya ba wa wa'annan maƙotan nasa da suke da tsananin bukata?
taimakon iyaye wannan abu ne da ba a kwatanta shi da komai ka taimaka wa iyayenka ba a kwatanta shi da komai amma kar ka manta ita mahaifiyarka kullum kana tare da ita taimakon ka yana isa kanta koyaushe to sai kuma Allah ya jarabe ka da makota wanda sun fi mahaifiyarka bukata to magana ta gaskiya idan har makotan nan sun fi mahaifiyarka bukata in sun fi ta tsananin bukata to ka taimaka musu ka ba su ita ka ba ta haƙuri daga baya sai ka ba ta idan kuma ka fifita ta ka ba ta in tana da bukata to wannan ba laifi ba ne ba akwai ladan taimakon iyaye akwai ladan zumunci kuma to Allah ya saka da alkhairi malam a kalma ɗaya mutumin da ake bin sa ramadana zai iya azumin wayannan kwanakin sosai kuwa to Allah ya saka da alkhairi insha Allah saboda lokaci ne ayi kayyadadde gajere to ma sauraro duka duka iya abin da zamu iya ka muku kenan a madadin shugaba jagora Ahmad Gazali Yakubu Asan Sadiq shugaba ta bangaren shirye-shirye Bahari Isa ya sada ni da ku daga sashen addinin musulunci na Dala FM muryar zamani wanda Hadiza Balanti take jagoranta Aminu Khidr Idris nake cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
وتملأ الجبد الطومان وغزلنا لنستفيق كأهل الكهف حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبلينا حتى اف ام مرير زماني الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله أنت وهاب العطايا ومجيب للسؤال أنت وهاب
رويدك رويدك فالهموم لها رتاج وعن كثب يكون لها انفراج ألم تر أن طول الليل لما تناهى حان للصبح البلاج من لا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من لا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجحد الطومان وغسلينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجبل الطومان وغسلنا لنستفيق كأهل الكهف حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبلينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فوق ظهر الأرض باقونا لنستفيق كأهل الكهف حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبلينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فقط da sunan Allah mai rahama mai jin kai yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki tsira da amincin Allah ga fiyayyen halitta manzon tsira manzon rahma annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su har zuwa ranar alkiyama jama'a sauraro ina mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a cikin wannan shiri mai albarka na rayuwa a barkoyi wanda yake zuwar mana a duk rana irin wannan ta juma'a wanda muke roƙon Allah maɗaukakin sarki ya samu dace da alkhairan da suke cikin wannan rana ta juma'a Allah maɗaukakin sarki inda abin ƙi ya kawar mana da shi marasa lafiyar mu na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka ƙara mana lafiya wanda suka riga mu Allah maɗaukakin sarki ya musu rahama ya yafe musu kurakuransu ya yalwata kabarinsu ya haskaka musu makwancinsu mu kuma da muke nan Allah maɗaukakin sarki ya sami kyakkyawan ƙarshe kamar da aka saba a duk sati mukan kasance tare da ku ni Aminu Khidir Idris tare da Dr. Abdallah Usman Umar Gadan Kaya a cikin wannan shiri mai albarka wanda idan masu saurare ba su manta ba a satin da ya gabata shirin ya bibiya ko ya tattauna akan abubuwan da suke gabato mu na goman ƙarshe wanda gashi ma mun shiga ciki da kuma abin da yake gabato mu na rana arfa da kuma abin da yake gabato mu na sallah babba da kuma abin da yake gabato mu na kwanaki uku na bayan sallah da ake so mutane su tsaya a wannan lokacin su yi ibadu kala-kala satin da ya gabata mun ji abubuwa wasu daga ciki yadda ya kamata a yi da kuma ya za a yi musamman falalar kwana goma na wannan wata mai albarka wanda yake daga bakin dakta mun ji irin abubuwan da ya kamata mu aikata a cikin waɗannan kwanaki guda goma ziyarar yan uwa ne tunda an ce ba wani rana da ɗan adam zai yi aiki Allah maɗaukakin sarki yake son wannan aikin sama da kwana goma na farkon wannan wata kaga kana da bambanci sanda kai ziyarar yan uwanka sanda kai ziyarar yan uwanka a kwana goma kafin wannan wata ya shiga ko kuma bayan wa'annan kwanaki goman sun huce wanda ya yi ziyara ya sada zumunci a kwana goma nan ya fika saboda an ce babu wani kwana goma da Allah ya aiki ya fi fifiku a gurin Allah sama da waɗannan kwanaki goma aka ce ko da jihadi ya ce ko da jihadi sai dai wanda ya fita jihadi da kansa da dukiyarsa duk kuma suka je ba su dawo ba to shi ne kawai amma kai da kai aiki a waɗannan kwanaki goma na sada zumunci misali kullum ka kai wa ɗan uwanka ɗaya ziyara to ba wani aiki kuma da za ka irin wannan na sada zumunci a wasu kwanakin da ba su ba kuma ladan ya kai wannan ba zai yiwu ba abu na biyu karanta alkur'ani in ka karanta alkur'ani a waɗannan kwanaki guda goma wani ya karanta alkur'ani to ba yadda za ku yi ɗaya in dai a wajen kwanakin goman nan ne ya karanta haka kazalika a a a wanda ya yi sadaka ko ya yi kyauta idan mutum ya yi sadaka a kwana goman nan kai kuma kai sadaka a wajensu ya fi ka kenan dukkanin wani aiki da Allah maɗaukakin sarki ke ba da lada a kan aikin in an yi shi to ga lokaci ga dama ta samu ga falala ga bonus Allah ya baka ya za ka yi shi wanda yake za a baka lada mai tarin yawa da yawa za ka ga 'yan uwa wasu suna ƙoƙari kaga idan ramadana ya shigo ya fara azumi afwan in goma farkon zulhijja ya shigo ya fara azumi ba zai bari ba har sai ranar alfa haka zai ta yin azumi wannan abu ne mai kyau sunna ce kyakkyawa aiki ne wanda yake ana so mutum ya aikata dama ɓangaren azumi al'umma kusan da yawa wasu ma ya zama musu kaman ɗabi'a in dai wannan goman ta zo azumi ne kawai wasu kuma za ka ga sai ranar arfa dan ka shiga wani gun ranar arfa za ka zaci ma a ramadana ake saboda yawan masu yin azumi za ga har ƙananan yara wasu na azumi to kaga wannan abu ne mai kyau to amma a gefe ɗaya kuma sauran ayyukan ma waɗanda ake bada lada a kai in mutum ya aikata to kar mu manta da su su ma mu yi don da za ka ga mutum gashi goman ƙarshe ta shigo harkar azumi masha Allah tabarakallah amma wasu ayyukan kuma waɗanda suke na alkhairi ne ba a yi wani kuma za ka ga hatta abubuwan da suke kishiyan alkhairi ne za ga yana aikatawa to lokaci ne ya samu dama ce ta samu da ya dace da ya kamata kowane ɗaiɗaiku daga cikinmu su yi wa kansu darasi cewa bari mu tashi mu bautata ma Allah maɗaukakin sarki saboda me saboda Allah maɗaukakin sarki ya fifita wa'annan kwanuka guda goma bari in dage gurin kiyaman laili wanda ya sallar dare ita ma tana da falalarta wanda ya ciyar da marasa shi ba zai iya kuma ciyar da su ba a wata ranar ya sami irin wannan ladan da zai samu idan muka kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda ya ce ba wani aiki da ya fi sama da wannan kwanaki guda goma sa ka ce ko da jihadi ne wato a wannan lokacin jihadi wani abu ne wanda yake akwai mashakka a ciki akwai kuma tarin lada tarin ladan shine duk wanda ya dace aka kashe shi a filin yaƙi to yayi shahada kaga kai tsaye dan aljanna ne da kuma wasu darajoji da Allah maɗaukakin sarki ya ba wanda ya shahada a gurin yaƙi kasancewa iya raye ne ba a mace yake ba kuma yana da farin ciki saboda abin da Allah ya bashi na sakamako yana cikin farin ciki a ranar alkiyama yana cikin farin ciki bayan sakamako yana cikin farin ciki saboda abin da Allah ya bashi na falalarsa sannan wannan yake nuna maka akwai falala kware mutum ya mutu a gurin shaƙi to ga abu na biyu kuma shine irin wahalar da take abun yaƙi so da yaƙi wancan lokacin ba irin yanzu ba ne takobi za ka ɗauka ka kai sara a kawo maka sara kaga wannan abu ne da wahala haka sahabbai suka tsaya aka buga suka kashe wasu suka yi shahada a cikinsu aka jima wasu ciwo hatta shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an jima ciwo to amma duka da wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da ya yi aiki a kwana goma nan yana da falala sai aka ce babu wanda zai kai shi sai aka ce ko da wanda ya tafi jihadi saboda shi ne mafi kololuwa abin da sabai a lokacin suke ganin shi ne mafi kololuwa da za a iya haɗa shi da wannan suka ce jihadi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya je jihadi wanda ya je jihadi kala biyu ne akwai wanda ya je jihadi ya dawo lafiya lau akwai kuma wanda ya je jihadi ya shahada a gurin jihadi wanda ya shahada ma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce maka kala biyu ne akwai wanda ransa kawai ya fita da shi ya je filin daga akwai wanda dukiyarsa kawai ce ta je filin daga akwai kuma wanda da dukiyar tasa da ransa gaba ɗaya suka je filin daga to wanda ya fi aiki wanda ya fi wanda ya aiki a kwana goma shine wannan nabin wanda ya fita da dukiyarsa da ransa sannan duka ba wanda ya dawo annabi sallallahu alaihi ya ce shine kadai wanda ya fi wanda ya yi aiki a wa'annan kwanaki guda goma shi wancan ne kaɗai ya fi shi to kaga bisa kwaɗayi na ɗan adam da yake kwaɗayin samun lada sai aka ce ga ƙololuwa ƙololuwar abin da ɗan adam shi ne zai aikata ya samu lada ba wanda ya fi shi sai wancan guda ɗaya yadda Allah ya halicci halittar ɗan adam mai kwaɗayi ya kamata mu nuna kwaɗayin mu akan wannan samun lada a ga cewa kowa aikin alkhairi yake aikatawa a ga tausayi a rayuwarka game da 'yan uwanka a ga kana tausaya musu a ga kana da abin siyarwa ka rage farashi ka sassauto da shi ba don komai ba saboda ka kyautata wa ɗan uwanka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce hatta farin ciki da za ka sa a zuciyar ɗan uwanka ka sa shi ya ji daɗi kamar ka yi sadaka ne ka saka ɗan uwanka ya ji daɗi kamar sadaka ka yi to irin wannan yanayi da ake ciki ba wani watakila abin da za ka yi wa mutum kololuwa ka samar farin ciki ya zo sayan wani abu a gunka wanda ya san watakila kuɗin kaza ne ka sauke masa kuɗin ka ce ba da kaza za ka sa masa farin ciki kwarai da gaske a cikin ransa mutum ya yi tunanin cewa ya ma haƙura da yin layya saboda abubuwa sun yi tashin gwauron zabi kawai sai ta daddare bayan magariba ka kwankwasa mar kofa ka miƙa masa rago ka ce gashi wani irin farin ciki zai ko ka miƙa masa kuɗin ragon ka ce gashi a siya a yi layya wannan hanyoyi ne waɗanda inda za mu aikata su watakila sai mu samu sassauci a gurin Allah maɗaukakin sarki ba abin da ya fi ƙarfin Allah duk wannan rayuwar da ake ana kaza masu kaza an yi kaza matsala kaza kullum matsala ce za ka ji ɗan ɗan adam yana faɗi komai ka taɓa matsala ce a gurin to bai fi ƙarfin Allah maɗaukakin sarki ba yau idan Allah maɗaukakin sarki ya so sai ya kauda wannan abu an yi abubuwa da dama a baya a tarihi da ake ganin wannan ya kai ƙololuwa yau yana ina ya huce labarinsa ake Allah ya maganinsa Allah ya kawar da shi wannan yake nuna maka ba abin da ya fi ƙarfin Allah maɗaukakin sarki da abin da ya so shi fa'alun lima yurid yana aikata abin da ya so ne so da haka idan da za mu tashi mu yi aiki sai ka ga mun dace ga addu'a mu yi ta addu'a mu yi ta zikiri akwai zikirin da ake so mutane su ringa yi a fili kuma ba a ɓoye ba a wa'annan kwanaki guda goma har ma zuwa ayyamu tashriq amma za ka ga kamar ma kwanakin ba su shiga ba yanda kake azumi saboda kwanaki goma sun shigo to haka ma ake so ka ringa yin zikiri a gurin aikinka ne a kasuwarka ce kana tafiya ne kana zaune ne ta abin da kake so ake kai ta zikiri kuma a fili ba a ɓoye ba a fili so da an ruwaito abdullahi dan umar da abu huraira suna shiga kasuwa suna yin zikiri suna shiga kasuwa suna yin zikiri suna bi kwararo-kwararo layi-layi idan aka ji mutanen kasuwa suka gansu sai su tuna su ma sai su hau yin zikirin su ma sai su tuna su ma sai su hau yin zikirin aka ce za ka ji kasuwa ta ruɗe kowa yana zikiri yana ambatan Allah a wannan lokaci to me ya saka mu kuma kashi abin da aka rawaito daga gare su mu kuma ba ma yi wanda sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi sallama yin wannan zikirin saboda haka yana da kyau mu fahimci cewa wannan lokaci lokaci ne na ambatan Allah sunna ce da aka ƙaurace mata kai ka ce ma ba ita kai ka ce ba a san da ita ba ko ba a yi ta ba amma ya tabbata ga magabata wannan sunnar suna aikata ta suna aiki da ita ya kamata mu ma mu yi aiki da ita mu ji ina ne me yake faruwa daga ina ne matsalar take aka mance da wannan sunna mu farfado da ita a ji muna yin ta a ko'ina muna yin ta a tafe eh? duk inda ka je a ji ka kana zikiri kana ambatan Allah to wannan abu zai taimaka kwarai da gaske gurin farfado da sunnar wataƙila in kai kaɗai kanai wanda bai sani ba in ya gani zai tambaya kar ka ji kunya ka ce ya za a ganka a kasuwa a gurin aiki ofis ɗinku ba wanda yake zikiri sai kai yi ita ambatan Allah wataƙila wani in ya gani ya tambaya sai a yi bayani cewa ai haka shari'a ta zo da shi sunna ce daga cikin sunnonin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sunna ce daga cikin sunnonin shi an rawaito sayyidina Umar Amina yana cikin inda yake yana zikiri da ƙarfi daga murya yake mutanen da suke mina su ji su tuna kowa sai fara yin nasa daban-daban ake yi mutanen da suke kasuwa su ma su jiyo kowa shi ma sai ya hawi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd haka kowa yana yin irin zikiran da yake ganin zai yi to haka ake so al'umma su kasance gurin yin zikirai su tuna da lokaci wanda yake mai albarka mai alfarma mai falala wanda yake Allah maɗaukakin sarki yana so kwarai da gaske a yi masa bauta a cikin wannan a yi mar ibada a yi abubuwa waɗanda suke abubuwa waɗanda suke za su taimaka wa ɗan adam wurin tsakanin alaƙa shi da Allah mahalicin shi Allah maɗaukakin sarki ya kaddara waɗannan kwanaki goma ne kamar yadda muka je abubuwa da ya dace da su a satin da ya gabata domin ɗan adam me ɗan adam zai amfanu da shi ya za a ya ƙara samun wasu abubuwa waɗanda suke za su taimaka mishi na falala na bonus wanda yake ranar alkiyama zai gansu sun zo mishi zai ga wasu abubuwa gashi da yan kaɗan Allah maɗaukakin sarki ya ba shi lada mai yawa to kaga kamata i mu ribaci wa'annan lokutan idan muka ribace su sai mu samu sakamakon su sai mu samu abubuwan da suke za su iya tsallakar da mu a ranar kiyama in muka tattara da bautar da muka yi ba wani dan adam da yake ma Allah bauta wanda zai ce ɗari bisa ɗari abin da yake Allah ya karɓa baka sani ba ko in kayi ma jeho ma kayanka ake to amma idan ka haɗa da irin wa'annan abubuwa na lokutan da Allah maɗaukakin sarki ya baka annabi sallallahu alaihi ya ce in Allah yana so ya kai wani mutum wani wani wani wani matsayi Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara masa ayyukansa ba za su kai shi wannan matsayin ba sai ya ta jarrabarsa da cuta a jikin shi kenan kaga wannan ba dole ya zamto aikin da kake zai kai ka inda kake so ba amma in ka hada da irin wa'annan kwanuka sai kaga in kai bauta Allah maɗaukakin sarki ya kai ka inda kake so bari mu leƙa sashin masu talace-talace kafin mu dawo mu ɗora daga inda muka za.
ديدننا واللهو مرتعنا والوهن سال دماء من مآقينا والجرح ينزف والآلام مطبقة والحق ضاع ولم نلقى أمانينا رويدك رويدك فالهموم لها رتاج وعن كثب يكون لها انفراج